idan Allah subhanahu wataala ya yi nufin tada halitta kamar yadda muka faɗa za a fara ne da tada manzo Allah sallallahu alaihi wasallam amma yayin da za a je tada manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ana nufin za a tada wannan gangan jiki na za a tura malaika jiki hali ne da aljanna da ruwa wannan da ruwa da da ruwa يا رسول الله صلى الله عليك وعلى آلك وصحبك وسلم كثيرا من النبي إبراهيم يشي جبابا فآذر ينزيني تركبما كا أمرت ينزي ينجدي لذلك عند موتاه malamai suka ce abin da ake nufi da asnam asnam shi ne abin da aka suranta shi a suran mutum guri wanda aka sassaka shi aka yi masa suran dan adam shi ake ce masa sama kuma an yi da niyan bauta masa guri da aka saka shi da suran dan adam kuma aka yi dan bauta masa koma bayan Allah wannan ne ake cewa sana ko an yi da itace ko an yi da azurfa ko ma da zinari ko ma da wani abu daban shi ake cewa na sana shi annabi ibrahim kamar da Allah ya yi faɗa hikaya da harkarsa yake cewa ni na arasa ni ina da dinka kai da mutanenka yaran farkonka kuna cikin balalin mubi kuna cikin ƙasa daga gaskiya wanda yake a fili malamai da yawa sun ce azara ba shi ne mahaifin annabi ibrahim ba dan uwan mahaifinsa ne ma'ana hannunsa sun ce azarafin sunansa tarahu wasu kuma suka ce azarar shi ne sunansa amma tara shi ne lakabinsa a nan wannan aya tana nuna Allah ya kafa hujja ga mutanen Makka bisa kaɗaituwansa da cewa shi kaɗai ya cancanta a bautawa. wata'ala cikin wannan siyakin zancen aka kawo wannan kisa ta annabi ibrahim alaihi salam yayin da ya aibata wa mutanensa bautan gumaka da suke a nan akwai abubuwa na tsokaci a kai zahirin wannan aya da take cewa wa in qala ibrahimu li abihi ana zahirin wannan aya yana nuna cewa Adam shi ne mahaifin annabi Ibrahim kuma tana nuna cewa shi mahaifin annabi Ibrahim ɗinnan ba musulmi ba ne amma idan aka tafi a haka wato wanda zai kawo rikici bisa abinda wato malamai masana suka ambata cewa nasabar annabi Ibrahim ko kuma na suka ce game da nasabar manzo Allah sallallahu alaihi wasallam mun san shi manzo Allah sallallahu alaihi wasallama nasabar ta tana zuwa ne har zuwa ga annabi Ibrahim annabi Ibrahim kuma kakan saboda haka duk wanda yake mahaifin annabi Ibrahim ne to kun ga shi ma kakan manzo Allah sallallahu alaihi wasallam kuma malamai sun tabbatar da nantsoji masu yawa wanda ba za su idanu ba cewa Allah ya kiyaye na saman manzo Allah sallallahu alaihi wasallam daga shirka cewa ɗaya daga cikin mahaifansa bai taɓa sajada da gulmi ba tun daga mahaifinsa Abdullahi har zuwa kakansa annabi Adam ibn Abbas Abdullah ibn Abbas wanda yake ɗaya ne daga cikin abadala kuma mun san mahaifiyarsa ta kawo shi wajen manzo Allah sallallahu alaihi wasallam an kawo shi wajen manzo Allah yana karami manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya shafa kansa yace Allahumma allimhu ta'wila wa faqihhu fi din ko kuma faqihhu fi din wa allimhu ta'wila بالتقديم yadda ya zo ma'ana Allah ya rinka masa Allah ya bashi ilimi na sanin alƙur'ani da kuma fahimtar addini ya ce la rubuta kakannin manzon sallallahu alaihi wasallam wajen kakanni guda ɗari biyar amma wannan guda ɗaya a cikin wanda yake kafin kuma sannan akwai wata ruwaya akwai kuma wani wani wani a cikin hadisin da yake cewa la sawa manzo sallallahu alaihi wasallam wato uwa mahaifiya mahaifiyarsa wance wannan ma mahaifiyarsa wannan haka haka haka haka su ma adadin ne yawa amma ban samu mutane farza a cikin su ba ban samu manzata a cikin su ba mutane ne barka ka a ƙarfi sannan hanyar Abdullahi bin Abbas ya rawaito daga manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yana cewa lam yastaqi abawaya ala shifa abawaya qab ala shifa iyayena ba su taba haduwa bisa aikata haramun ba لم يزل الله ينقلني من الأصوات الطيبة إلى الأرحام الطيبة من الأرحام الأطلال الطيبة إلى الأرحام الطاهرة مصفا مهذبا لا تتشعر شعبتان إلا كنت في خير yace ubangiji subhanahu wa ta'ala bai mushi ba yana shiratar da daga wannan tsaso mai ƙarfi zuwa wannan mahaifa mai ƙarfi daga wannan tsatson mai tsarki zuwa wannan mahaifa mai tsarki haka ma'ana yana magana ne a kan kakannin cewa daga wannan zuwa wannan zuwa wannan ya ce haka Allah ya dinga duk inda zai ajiye in ji manzo Allah sallallahu alaihi wasallam sai ya zama tsatso ne mai tsarki sai ya zama mahaifa ne mai tsarki kuma abu shi manzo ba abin warkacewa ne abin karewa ne yace a kakanninsa idan suka zo suka yi rasuwa misali a ce abdulmuban shi ne kakansa na musa-musa to kaga abdulmuban yana da 'ya'ya ko suna nan da yawa to abdullahi shi ne mamana to saboda haka abdullahi shi ne mafi fifikon idan a cikin ƴaƴan kakanka to Allah idan ya tashi inda zai tashi sai ya zaɓi mafi kirki a cikin mafi ƙarfi a cikin mafi nagarta a nan ne zai sa manzo Allah sallallahu alaihi wasallam abin da ya kamar yadda Allah ya zaɓe sai da ya zama tafiya da yana wannan cewa manzo Allah sallallahu alaihi wa sallama da yake maganan cewa Allah ya sa shi a tsaro mai ƙarfi da kuma mahaifa mai ƙarfi mun san ba idan manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yana magana tsuntsu mai tsarki ne ko mahaifa mai tsarki kuma yana magana cewa tsuntsu ne na musulmai kun ba haka ba ba wata kusurciya a ciki an gane ba wani abu na musamman a ciki sai kasance wani kusurciya yanka mummuni wani salibai bayi ne na Allah na gari don wannan ya fi sauran mutane an fahimta amma inda kawai yana maganar tsantso mai kashi ne haka ko mahaifa mai kashi da ba da kai imani yake ba ba wanda mutane da yawa ta ji zan so ta kanta da shi ana iya samun mutane ne amma iyayen da maganar da aiki ana magana ne cewa iyayen da suka da abdullahi har zuwa annabi Ibrahim har zuwa annabi Adam wayannan mutane ne wanda suke masu bautawa Allah mutane ne kuma wanda suke masu imani mutane ne kuma wanda suke kan addini na annabawan da suka gabace su akan wannan ne ma wani malami ana ce masa Nasiruddin ad-Dimashqi yake cewa hafizallahu حفظ الإله كرامة لمحمد آباءه الأمجاد صون الجسم تركوا السفاح فلم يصبهم عارض من آدم وإلى أبيه وأمه شيء ذا أظن مكفلا شعبي سبحانه وتعالى يا كيا ومن زال صلى الله عليه وسلم سبو لجيب من يكي تكاري كيا ينسى يزال من كيا ينسى نجري masu mutum bayan Allah sun bar zubda ruwa na banza za ka zubda su shi kowane irin aiki na banza ba saboda haka ba su da wani ab ba su da wani tabu iyayen sannan ba su da wani tabu a jikin ballantana a nuna su da wani ballantana idan misali manzala sallallahu alaihi wasallam in iyayen suna da wani tabu to idan ka nuna wannan tabon fa shi kake zagi in kace wannan kakan manzo Allah sallallahu alaihi wasallam kace jahalin ka kaza mai to fa shi kake zagi kana cewa ba dan mutanen kirki ne ballan dara kuma ka ce kafare ne iyayen to ai shi kaza da shi to saboda haka malamai sun tattauna sun yi bayani mai tsawo akan wannan wanda suka tafi ma akan cewa misali suka ce ga bayan ga wayannan rusu da yawa da suka nuna haka shi manzon da kansa ya nuna iyayensa masu tsarki ne zaɓaɓɓu ne kaza kaza khiyarun na khiyar gashi na inna Allah mustafa ne min kaza min kaza a cikin zaɓaɓɓu ana khiyarun min khiyar ne zaɓaɓɓe ne daga cikin zaɓaɓɓe. To, idan kana duba da wannan ayar, wanda suka ce misali za ka ce wanda suka ce azaran nan baban annabi Ibrahim misali. Kuma suka ce, eh lalle bai yi imani ba. To, sannan kuma ba abin mamaki bai a larabci a cewa a ce ɗan'uwan mahaifi a ce masa baba baba baba millata abikum haka kama ana ce masa baba millata abikum ibrahim ka gani to kuma ya zo da yawa a wannan da ya yi yawa saboda haka a nan da aka ce wa isqala ibrahim li abihi nan ana nufin babban sa larabawa wajen babba suna iya amfani da kalmar baba sannan wani kuma malamai sun kara wata hikima a ciki suka ce idan mutum ana nufin baban mutum to ba za a kara masa da wani suna ba idan misali na ce mun misali ne na ce mun yi magana da babana amma idan kowa ya san amma idan na ce mun yi magana da babana wani to yana nufin cewa ina da bakwanni akwai mutane da nake ce musu baba baba da yawa to wani baban shi yasa qur'ani ya zo ya ware saboda kakka yi tunanin ainihin mahaifinsa ake ne shi yasa ake wa isfana ibrahim li abi anar ba babansa wanda ya haife shi ba a'a a cikin iyayensa azara ake magana wannan ita ma mutla ce wanda ta zo a cikin riyar kuma manzon shahid jani shi ma ya yi tara da reta a cikin jawani yake a kisan fir'aun ko to sai yake yana zuwa yaki da ikon Allah yake ko haka ne na san abu da ne a bayan da za a yi yadda mulki na ya tafi haka saboda haka yake bari abin da zai yi shi ne ya raba maza da mata matan aka bar su a gidaje su kuma mazan aka kai su wani wani kamar yadda yanzu a cikin kisan ba a bari mutum ya haɗu da iyalinsa ma'ana ya gaisa da ita ko ya gana da ita sai a cikin sun kwanakin al'ada na mata su ma kuma sun kasance suna kan wannan al'ada mai kyau na nisantar mata a kwanakin al'ada duk wanda matan ta sai al'ada za a bai da dama ya gana ana nan wata rana wata bukata ta bujiro wa zamaro bukata ta gaggawa kuma wannan kisa ta zo ne a cikin hashiya ta sawi na dalalai kuma kurkubi ya ambace ta shi kuma ya yi da daga sifaful armiya na alfitai ana nan bukata ta bujiro wa shi sarki shi kuma mahaifin annabi ibrahim kamar yadda ya wannan kisa waji ne na namawut sai da ya cewa shi mahaifin annabi ibrahim ya je cikin gari ya biya ya yi masa wannan aiki amma kuma ya masa kashe cewa kan ya je kusa da iyalin shi mahaifin ya ce to ai na damuwa da cewa kan ko da saboda haka in Allah ya yarda ba abin da zai faru haka ce ya shiga gari ya yi aikin sarki sannan kuma ya shiga gidansa daga nan ne Allah ya kaddara ya sadu da iyalinsa sai ta samu cikin annabi Ibrahim yayin da samu cikin annabi Ibrahim sai Allah ya koyi wannan abin mamaki ciki a al'ada yana kwanaki suna karuwa yana ƙara girma shi kuma wannan jiki wannan kwanakinsa suna karuwa yana ƙara tsukewa yana ƙara ƙarfashewa saboda haka ba wani alamar ciki a tattare da sauran da Allah bai kwano har lokacin naƙuda ya zo wannan lokacin naƙuda ya zo wannan sai ta gudu jeji ta shiga kogo saboda shi annabi Ibrahim wata ta shiga kogo a nan ta haife sai ta ajiye shi a kogon sannan ta rufe bakin kogon da dutse ta koma ne ne kuma Allah ya tsarkake ta ma'ana ta zuba a ga wani ba wani wani da shi ba ya wani alama ba wani alama su Allah ya tsarkake ta wata jinin wiki ya ɗauke gaba ɗaya ba wani alamar cewa ta haihu wannan kariya ne daga Allah ta zama tana zuwa tana zuwa tana in ta zo kuma sai ta sai ta same shi yana tsotson ɗan yatsunsa cikin ikon Allah ya sunanta wannan ɗaya yatsan yana tsotson madara a cikin yatsan ɗaya yatsan zuma yake tsotsa ɗaya yatsan mai ne yake tsotsa ɗaya kuma da kuma sai Allah cikin hikimarsa girman da yake yawon wannan sauran girman da yara suke dama annabawa haka su girman da mutum zai a shekara shi a wata ɗaya kamar yadda aka rawaito na manzo Allah sallallahu alaihi wasallam shi ma girman da yake yi ba irin girma ne na yara ba bayan watanni goma sha shida kawai sai gashi nan ya zama saurayi ka karfa mahaifiyarsa ta zo watanni goma sha shida ba mahaifiyarsa ta zo ta ta zo wajensa annabi ibrahim ya zanta sai ce mahaifiyata ke jin na sani farkon tambayan da ya fara yi mata yace bai ce waye babansa ba ya ce mata mazhar waye ne ubangiji na ya san akwai shi yasa muka ce an haife shi bisa kaɗai ta Allah ya san haka Allah wanda ya san akwai wanda ya halice kuma shi kaɗai ne amma yana tambayar ka waye ne sai ta ce ita ce ubangijinsa sai ta ɗauke ne waye ubangijin ta ce babanka sai ta to baba na ɗan waye ubangijinsa sai ce na marut sai ya so waye ubangijin da mamu kace kai wannan tambayoyin na da su garke da na mamu shi ma yana da wani ubangiji saboda ai suna ganin kamar shi ma wani Allah ne a zamanin ana bauta masa saboda haka sai ta gudu ta zo wajen mijinta ta ba shi labari ta ce kuma ina tunani wannan yaro da ake cewa za a haifa shi sarki ya yi duk da ranar da shi nan don ya hana zuwa wannan yaro ina ganin wannan yaro ba ba wani bane sai ɗana ɗin zo ka ji abin da yake faɗa aka ce shi'azar ya zo wajen annabi ibrahim shi ma ya maimaita masa يا أبي من ربي قال ربك أمك قال ومن رب أبي قال أنا قال ومن ربك أنت قال نبروت حي زوجي ومن رب نبروت أكتشي فلطمه sai dan mare shi wata abin ya girma ba wani kuma wani kuma da wani ce shi annabi ya yi sunan ya yi magana ne ma yana jayi a jayi ne a wata kisar aka ce a jayi ne duka ya yi wayan tambayoyi dan dama akwai mutane uku kamar yadda ya zo a cikin hadisi a hadisi ya faɗi mutane uku zuwa hudu wanda su suka yi magana suna ƙanana amma wani kuma da suka ce ba su uku kawai ne wannan dai an faɗa ne amma akwai wayansu saboda har al'imam musulmi ya lissafo wajen mutane kusan guda jarirai kusan guda goma yake cewa dukkan suna cikin wanda suka yi magana suna cikin zani na gunya zani na tsumman haihuwa har ma yake cewa takallama bil mahdi nabiy Muhammad wa Yahya wa Isa wal Khalil wa Maryam wannan wata doguwar manzo masane da akan wannan aha falamma janna alaihi layl to annabi Ibrahim alaihi salam a cikin kokarinsa na ya kafa wa mutanensa hujja akan kadaituwan Allah wannan abin da ake ta magana ya zo ne kamar practical yake so ya nuna musu cewa fa Allah shi kadai ne watan ba wai kawai yana so ya musu bayani da baki ba a yana so ya nuna musu shi a zahiri a cikin Allah ya ce falamma janna alaihi al-layl ra'a kawkaban قال هذا ربي قالوا يسكت أتقولون هذا ربي يعني yayin da dare ya rufe annabi Ibrahim da duhu sai ya ga tauraro sai ya ce da mutanensa kuma sun kasance masu bautan taurari ya ce haza ai a haza yanzu wannan shi ne za mu ce ubangiji yanzu wannan shi ne za mu ce ubangiji ko kuma wannan ne za mu ce ubangiji na da tauraron da gaskiya sai ya ce ba na son masu koya ba na son da suke iyaye ne domin wanda yake koya ba ubangiji ba ne don ba mai ruwa ba ne a cikin jirgiza ta auku ga Ubangiji ko shirata saboda duk abubuwan da mutum lamari ne wanda ke a faruwa ga wanda yake fara ne ba wanda yake ba fara ba abin da yake nufi a nan falamma janna alaihi laifin da dai gaisin sai ga tauraro wani suka ce zahara ne sai ce yanzu wannan ne za ku cewa za ku ce masa ubangiji wannan ne ya cancanta a bautawa da tauraron ya bace sai ce a ai bacewa ba sifa ne na Allah ba Allah wayannan sifofi guda biyu a ce yana nan kuma a zo wani lokacin da babu shi ko kuma a ce ya tashi daga nan ya koma nan wannan duk ba sifofi ne na Allah ba shi Allah yana nan a tabbace kana Allah wala mashi wala shi awwal ala alamaka wa huwa ala alamu alaihi kalma shi Allah a tabbace baya baya fata kuma sannan baya tashi daga wani waje ya koma wani waje to amma dai wannan hujjar duk da haka da ya biya musu ba ta biya bukata ba don ba su bar bautan taurari ba falamma ra'a al-qamara faji'an qala hadha rabbi yayin da annabi ibrahim ya ga wata ya kullu a sararin sama sai kalli mutanensa ya ce da su yanzu wannan shi ne za ku ce ubangiji na falamma afal falamma afala kenan da watan nan ya je ya fadi sai ya ce wallahi idan ubangiji na bai tsora ni ta shirya ba to lallai zan zama daga cikin matattu ma'ana idan ubangiji na bai tabbatar da ni ba ai yana kan shari'a yana kan shari'a shi ma dai ita ma dai wannan hujja shi ma wannan gaji ya zo ya tsaya yana walwal yana hanci amma kuma zuwa wani lokaci ya fa ya bace ba duk dai hujjar guda ɗaya so falamma ra'a shamsa bazikatan wayannan abubuwa ne da suka faru duka cikin dare falamma janna alaihim layl to saboda qur'ani uslubin sa akwai ija akwai ta kaddaran shi ba ma wani jajan shi ne irin na dan adam zai ce maka to da gari ya waye to amma Allah ya san ka fahimci siyakin ne ake yi sai ce falamma ra'a shamsa bazikatan yayin da gari ya waye sai ga ranar ranar ta gudu hasken da ya cike ko'ina sai ya ce yanzu wannan ta kusa shi ne ubangiji na lallai wannan kan ya fi waɗancan duka girma ya fi rana ranar wannan za ku ce ubangiji na wannan kalmar rana da larabci dai mu'allafa ce mace ce amma yana ganin da hausa ai muzakkar ne ko kuran rana wannan dai ya yi wannan ɗan cewa ranar ta fi ta fi tauraro ta fi wata kama ana nan da yamma ta yi sai ranar ta je ta faɗi ita ma sai yadda ya kuma ne na ba ni ba tarayyar da kuke yi شيء فلما رأى الشمس بازغة قال هذا ربي هذا أكبر قال أتقولون هذا ربي وكما قال شيء قال أتقولون أقول تقديرها أتقولون هذا ربي dan za ku ce wannan shi ne ubangiji na yayin da ranar da ta fadi sai ya kala ya kome ne da shi wannan ba ni ba abin da kuke tarayya إني وجهت
لما وجدت بابغة قال هذا ربي هذا أكبر فلما أفلت قال يا قوم إني بريء مما تشركون إني وجهت شهد وجهي للذي فطر السماوات والأرض حنيفا وما أنا من المشركين وحاجه قومه قال أتحاجوني في الله وقد هداني ولا أخاف ما تشركون به إلا إلا أن يشاء ربي شيئا وسع ربي كل شيء علما أفلا تتذكرون كيف أخاف ما أشركتم ولا تخافون ولا تخافون أنكم أشركتم بالله ما لم ينزل tarayya da su wajen bauta abinda kuke bauta wani Allah ana waye ne a cikin mu ya canza ya saki jiki ya ce ba abin da zai same shi wanda ya yi ko da Allah ko kuma wanda ya yi ko da wani Allah ai kun san wanda ya yi ko da Allah shi ne ya fi cancanta da ya fi jiki ya ce